أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a izinin Allah bakwai da watan juma'ar al'akira shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 28 da watan 11 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine littafin risala muna cikin babun fil biyu wa ma shakalar biyu ina ne zan mu tashi to na ban sa alama bai na ba da wahala da amu da idahu ma'alumu mafsani mun kusa ƙarshen babe ne cikin shi eh wala ba asabi ta'alim alqur'ani wannan mun gan shi can sati ina yawa an wuce nan ko kan ina ne kalmak aha to bari mu gani wala ba sa sharkatu guda guda ga shirin a kenan sa alama yawa kayan mu karanta akwai fa'ida da muke karantowa ta wannan wannan littafin na satin can da muka karanta wanda ya shahi ba safahatun min akhbarul anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabr ala zawjat wal hilm alaihinna mun ga bayanin cewa wancan satin da ya wuce mun ga al-imam mai risala bil munasaba tunda muna karanta littafin shi mun ga shi ma yana daga ciki to daga ciki yau akwai wanda zan mu abin nan zan mu gani daga cikinsu yana ga na sa alama ya mana bayanin cewa na yi bayanin cewa ba wai abin ya takaita ga malamai ba ko waliyai kadai kawai mun yi bayanin mai risala ne da makamancin shi to amma akwai wanda an masu hikima ma ba wai sai malamai na addini ba masu hikima wanda suka kasance ko imma masu hikima imma annabawan Allah ya kana annabawan da yake shi sananne ne a Qur'ani da Allah ya ambato su da wasu wanda suka zo cikin hadisai hatta na Umar da sauran sahabbai da makamantansu to yanzu na yau wanda zan mu gani a safaha ta 24 ya kawo manyan malaman falsafa daga cikin malaman falsafa akwai sokrat wanda mun san su sune ma suka assasa falsafa da shi da ɗaliban shi sa a platon mu tsaya mu ji shi kan shi akan wannan bangaren abin labarin shi ya ce huwa ta 24 huwa ashhar falasifatul yunan yana daga cikin manyan malaman falsafa na greek wahina ma urzimat tazwija lokacin da aka tilasa mishi saboda ya dukufa akan bahasi da neman ilimi akan ilimi ba ruwan shi da armi lokacin da aka tilasa mishi akan yayi aure akan al'ada su yadda suka saba cewa manyan mutane masu daraja ana matsa musu akan su yi aure liya buka na sulhun bayan dan a samu zurriyarsu su suna matsa ma manya masu daraja su yi arme dan su samu zurriyarsu alherin ya ci gaba da tabbatuwa kai ta hidu wannan ilimi da ya kwasa ta yi a banza bai bar zuriya ba ya ce ɗalaba ta zujir mar'a safiha allati lam yakun fi balad aslat minha sai ya ce musu to tunda dole ne sun ce sai yayi arme su samu mushi wata wawuyan mace wadda a garin duk ba wanda ya hita rishin kumya da tsaurin ido na farko ta zamana mafi muni ba wadda ta kai ta muni da rishin kyau na biyu ta kasance ta yi kowa rishin mutunci a garin in sun samu mai wannan siffa su samu mushi zai arma menene ya ce li ata da jahala wa sabar Allah su yi dan ya saba suka tambaye shi akan wannan menene dalilinka ya ce don saboda idan ta zama na mai mummunan hali ce idan na jure wahalarta da zage-zagenta in na huto waje sai in jure ɗawaine jama'a saboda shi mutunan jama'a ne kenan wulakancin da cin mutunci tun a gida ya saba shi in ya huta a cikin jama'a yana siyasatul jama'a kenan sai zamana ya saba dama da tahammulin wahala da tahammulin kaskanci li ya kadira ala ya tahammal jaharul amma wal khasa dan ya samu iko akan tahammulin jahilcin mutane wanda suka kasance gama gari da kuma wanda suke makusanta wanda suke kebantattun mutane wala ma kila lahu yayin da aka gaya mishi cewa la budda babu makawa sai mun maka aure fa ya ce to in ya kasance babu makawa ta kasance imra'a qabilatul wajhi ta kasance mace ce mai mummuna fuska sayyi'atul khulqi mai mugun hali makalu suka ce lima za dan saboda mi yace ammal awwal amma na farkon falilla tahinnu nafsi ila ijtima'iha saboda mun ga cewa ai malami ne na falsafa abin da ke gaban shi ilimi da bincike to yace dan saboda in ta zama da mummuna ce dan zuciya ta ma kada talatai da ita in ta kasance mai kyau kuka samu zuciyata tana rataye da ita kullum ina gida kullum babu zai ilimi ya tsaya amma a kawo mummuna wadda ta kasance kabihatul manzar wanda kallon huskar ta ma ba a san ran shi ya ce wa amma sani amma na biyun da nace ta zama na mara mutunci ce kuma mummunan hali fali udrawwi da nafsi alal ihtimal dan in saba ma kaina akan juriya da hakuri idan ya kasance a gida rayuwar shi ta gida da matar shi kullum juriya yake da hakuri da zage-zagenta to in ya huto waje ya saba kunnen shi ya saba da jin wannan juriyar da haƙurin kun yana da gaskiya shi da abin da yake bisa kan shi da ya gaya musu cewa ga dalilin da yasa kuma suka fahimci lalle me yake nihi kuma hakan kin akai kaga malaman falsafa ne ba malami bane Allah amma abin da yake kallo ya fifita amfanin ilimin shi gami da maslaha shi ta rayuwa gami da maslaha ce da ilimi ne na banza wanda azaba zai zame musu amma kuma shi a ganin shi bai da wani abin da yi wannan ilimin ba zai tsaya bai bata shi akan abin nan akan sha'anin mace na gaba ya ce cikin wasu wanda suka yi haƙuri akan matansu don saboda kada a jarrabu wasunsu da su da kwai alkadi ibn labbadul maliki babban malamin malikiya ne Allah mishi rahama da jinka yana daga cikin manyan masu littattafai na fiqhun malikiya qadi iyad ya ambata cikin tartibul madariki daga muhammad ibn idris yake cewa ya kasance ibn labbad lahu imra'a salida ya kasance yana da mace mai mugun hali mai zage zage to zihi bilisani tana cutar da shi da harshen har zage shi take fahukiya sai aka hikaito an ha da lahu yawman ya zani wata rana tana zazzagin ta ce mishi ya kai mazinaci faƙalu suka ce mishi su faƙala sai ce ku tambaye ta da wani zina suka ta ce bil khadim da baiwarka ƙara saluha ku tambaye ta wace ce mai hidimar ta ce baiwa ta ce baiwa taka sai sahabban suka ce ɗallika haka sake ta wani hannu na addi haka hamu zan mu ba da haƙƙinta ka sake ta mu abin da ta maka na hidima mu zan mu maka tsaye da shi faƙada sai ce aksha an dalabtu an yi talabiha musulmi ina jin tsoro ina jin tsoro idan na sake ta a jarrabu wani ɗan uwana musulmi da sha'aninta ya ce mai yiwuwa saboda dalilin wahalarta da kuncinta Allah ya tunkuɗe mini bala'i mai yawa ya ce bal hafizu hafi walidiha abin da yasa nake tsare ta saboda matsayin ma'aihinta a wajena ya ce saboda ni na yi neman armi a wajen mata da yawa ba a bani ba suka radina ban samu shiga ba sai wa zawwajani huwa lillah shi kuma ma'ayinta dan Allah ya aura mini ita shi ya aikata mini wannan kyakkyawan abun shin mukafa'ar da zan mishi shine in saki diye shi ina zama da ita saboda wancan alherin da baban ta min ya bani ita a matsayin alheri a ce na sake ta wannan ba zai yi ba shi yasa na jure duk wulakancin da take mini akan abin da yake nan kaga shi ma kalli maslahar maslahar mutunci ba maslahar rayuwar shi ba yau Allah ya yi sai sati magana gaba yawa mala yake cewa rahimahullahu ta'ala zan mu tahi inda mai risala yake cewa wala ba asa babu lahibi sharkaci bil abdani ta ayi taranya da gangar jiki iza amila fi mawdi'in wahidin iza zasu aiki cikin guri daya amalan wahidan aiki daya mutaqariban kuma kusa da kusa ma'ana kai da kai da wane da wane su yi tarayya akan wani kwadago kan wata kwantara su yi kuma su raba kuɗin a guri ɗaya kuma aiki ɗaya aikin ya zo kusa da kusa wannan ta hannu kenan aikin hannu wannan sananne ne ya ce wata juzu sharkatu bil amwali kuma hakanan tarayya da dukiya ta halitta ala an yi kunin riba bainahuma riba ta kasance tsakaninsu ka kawo jika ɗari ya kawo jika ɗari ku yi wani kasuwanci sai ku rika raba riba ya ce bi kadar ma a kharaji kullu wahidin minhuma ta yadda daidai gwargwadon abin da kowa ya huddo daga cikinsu ko wancan ya gaji ka ɗari biyu wancan ya gaji ka ɗari amma an aka yi mai ɗari biyu kenan ya samu kasar riba limki biyu shi wancan guda daidai gwargwadon da suka yi ittifaki ya ce walil amal alaihi ma bi kadar ma sharaɗa haminar rabi ya ce kuma da aikin da za su yi kan dukiyar daidai abin da suka yi sharaɗi na riba da kulluwa ya dinga kowa daga cikinsu wala yajuzu an yaktalifa ra'sul mal bai halitta ba a cikin irin wannan uwar kuɗi ta sha bambam wa yastawiya fi ribihi kuma su zo daidai a cikin riba ba zai yi ba wancan ya bada jika ɗari wancan ya bada jika hamsin kuma a ce ribar ta zo ɗayan an tashi rabawa la ba za a yi haka nan ba ya ce wal kiradu ja'izun shi ma kirala ja'izi ce bidananir wa darahim da cikin dinari da dirhami kirala wa qad urkhisa fihi bi naqariz zahabi an yi rangwame a cikin ta da guntattaki na zinari da azurha ya ce wala yajuzu bil urud bi halitta ba da haja wa yakuna in nazala ajiran fi bai'iha abinda ake cewa kirara shi wancan kadawa ne suka yi suka yi kai da jari shi da jari shi kuma wannan kudin ne ka doka ka ba ma wani yayi kasuwancin kenan shi kai kudin kawai ka bada kai ka bada jari shi kuma kasuwancin zai yi riba kuma daidai gwargwadon yadda kuka yi ittifaki to kenan wannan ya zama kudi ne mararan ka doka ka bashi kuɗi ne ko azurfa ko zinare ko mu yanzu mu ce ko naira ko sifa ka bashi miliyan guda ko miliyan biyu ku yi kasuwanci tsakaninka da shi shi ya je ya yi kasuwancin ya ce wai kunu in nazala ajiran fi bai a ya kasance in ya zama ya zama a matsayin mai dan kwadago ne wajen saida ta wa ala kiradin mislihi akan kirara ta kwatankwacin ta fi samani cikin kuɗin ya ce walil amili kenan ya zamana daidai gwargwadon wahalar da zai yi daidai gwargwadon aikin da zai yi da sai da wannan kayan za a duba duka a hudda wahalar shi ya ce walil amil kiswatuhu wa ta'amuhu shi wanda ke aiki cikin dukiyar a ciki zai abincin shi da kuma tufahin shi za safar idan yayi gulaguro filma da lazi lahu balin cikin dukiyar da tana da wani muhimmanci tana da kima kenan dukiyar da ta zama tana da kima ta kai wata miliyan biyu miliyan uku in yayi bulaguro to a cikin kewayen kasuwa kuɗin abincinka a ciki wata buƙatar ka in ta kama a ciki bil ma'ruf shi ma ta huska kyautatawa ya ce cikin dukiyar da take da kima ba wai dukiyar da bata kai takka ba jarin dama ko na jika biyar ne ya ba ma wata mace ta yi kosai ta ce to da rigata da kayana da komi a cikin kudin ba inda za su kai ba su isan mata komi ba ya ce wa inna ma yuka tasafi safar ba'idi ana yin tuhahi ne cikin dogon bulaguro ta kama sai ya tahi ya mai sai ya tahi kwatana da wannan kudin ya kasuwancin wannan shi za a ce har tuhahin shi amma ba bulaguro ba wanda bai wuce ba nan da yan garuruwa na ƙauyen nan ya ce duhutar da zai sai ya sayi riga ya sayi kayan shi a ciki ya ce wala kasimanin ribha ba za su raba riba ba hatta ya nudda ra'asul mal sai ya ka uwa kuɗin a hannu kenan in aka yi wannan magana an yi magana ya baka miliyan biyu ya zama a raba uwa riba to in ya zo ce maka wannan hutar da na yi zawar da na yanzu an samu riba ta jika 500 ba za a raba 500 kin nan bai ce to ka uwa kudin aje ta gabana in ya kaya aje ta da in ya so 500 sai a raba dan in ka saki aka yi garaje yayi ta kama ka uwa kudin ka ana raba uwa kudin taka ce zai ka ana raba yana ce riba ce duka kiyaye wannan sai ya zama na sai kudin uwa kudin ga ta tana hannu da za a raba riba amma ba ya ce ba uwa kudin ai tana guri kaza ko na ba suwa na bashi koya aka yi uwar kuɗi sai ta shigo hannu na a zancen cewa ga riba a raba ta ya ce wal musaƙatu ja'izatun ita ma shayarwa halak ce fil usuli a cikin asali alama tara da ya alaihi akan abin da suka yi yarjejeniya suka yarda a kan shi kana da garka irin yadda yan libi suke mai garka ya sa ka baruwa ka rika mishi baruwan garka kuma ya rika biyan ka kan abin da kuka yi lada milal ajza'i na yanki ya ce wal amalu alal musaki aiki yana kan mai shayarwa duk wani abin da za a yi na gyaran garkar na wasu abubuwa aikin yana ciki ba wai baruwan kaɗai ba ana cewa baruwa musaqat kawai babu itlaqul juz'i ne alal kulli ba wai baruwan bane kaɗai a'a tsayuwa da sha'anin garkar da yankewa da girbewa da shibka da komi yace wala yushtaratu alaihi amalan ghayr amalul musaqat ba zai sharɗanta mushi wani aiki ba banda aikin sha'anin garkar wannan kawai aikin garkan nan zai aza mishi banda wani aiki ya kawo ya ce har da kaza wala amala shay'in yushihu banda wani aikin da zai fara da shi fil ha'idi cikin garkar ya ce wannan gurin kai zaka ta da ginin can a kewaye wancan gurin ko sa kyauran can gurin ko sa wannan wani aiki ne daban wanda bai cikin asha'anin garka ba zaka aza mishi shi ba ya ce illa bala lahu sai abin da bai kai ya kawo ba aikin da bai kai ya kawo ba wannan ɗauke wancan abin gusa shi can gurin wannan baka ce ba ai bai cikin aikin garka ya ce min saddul hazira na taushe abin nan garka na taushe abin nan guri da ake dam da ake yi na ruwa ya taushe wannan gurin kan ruwan ya gudu kai ya ce a wannan ai ba aiki na bane wa islahi dafira da kuma gyara zarmun ruwan da zai kai ruwa ya kai shi cikin gindin kowane shibka ya ce wa huwa mujtamu ilma shi ne matattarar ruwa min gairar an yushi abina'a ba ana nahin ya fara gina abin ba ba wai fa shi zai gina damƙin ba ba shi zai gina zarmin ba a'a in ya taushe dai ya dan samu matsala ya dan gyaggyara shi wannan kai ce ba aikin shi bane yace wa tazkiru alal amil shi kuma yin abun nan barbara yana bisa kan mai aiki da bino da yake bukata a mishi rubabe to wannan shi kuma kan mai aiki za a aza shi wanda ke aikin wa islahi masqatul ma'i da gyara mahwadin ruwa min algarbi daga guga in za a naso ruwa daga guga gurin da za a zuba shi ya zama na kai zaka gyara shi yace wa tanqiyatu manaqi shajari da kuma tsabtacewa da gyara mabubbuga ta itace inda za a zuba ruwa ya bi ta karkashin su ya rika bi wa tanqiyatul aini da gyara idaniyar ruwa ya shibhi zalika da makamancin wannan ja'izun duka wannan halak ne an yi shtarida alal amil a sharɗanta cewa kai mai aiki kai za a azama kai mai bar ruwan garkar yace wala tajuzul musaqatu ala ikhraj ma fil ha'id min ad-dawabi bai halitta ba a ce an yi baruwan garka a ɗayi cinikin baruwan garka akan akan hudda abin da ke cikin garka na dabbobi dabbobin da ke ciki wanda suna gama hadda garka ce kuma hadda dabbobi da shanu da raƙuma suna kiwo a ce to har wannan raƙuman da shanun kai zaka yi tsaye da sha'aninsu da hudda su da sayo su ba za a sharɗanta maka wannan ba ba za a maka wannan abin nan ba akan cewa sai sai ka yi shi a cikin aikin ka ne wa ma mata minha abin da ya mutu a ciki fa ala rabbihi khalafahu na ga mai dabba ya kawo madadin shi kenan in an yi kuma lisahin cewa har dabbobin zaka yi kiwo raƙuma guda talatin ne har su zaka gama kuma an yi wani cinikin daban to in wata raƙuma ɗaya ko biyu ta mutu ya kawo madadinta ba ijarar ba za a koma a sake sai ce wani faƙatul dawabi abincin dabbobin wal ujara'i da masu 'yan kwadago alal amil yana kan mai aiki wa alaihi zari'atul bayadi yana da alyasir yana da dama shi ma ya shibka wani dan guri da yayi saura kaɗan albayad shine dan guri da za a samu karami wanda dan sukure kaɗan haka wanda shi ma yana iya shibka shi mai garka ya zama mai barwan ya zama nashi kenan kamar yadda kai mai garka kai ma aka ce yan ƙananan ayyuka babu laihi wanda na gyaran tabki da gyaran magudanar ruwa duk da ba aikin shi bane ya maka to kuma kai ma in an samu wani dan guri kaɗan ya ce wannan gurin da ba komi zan shibka albasa ko tumatin a gurin shi ma a matsayin tashi to ba ka hana shi ba dan kaɗan ba guri mai yawa ba ya ce wala ba sa an yi riga zalika lil amir babu lahi a gefe wannan akan mai aiki wa huwa a halluhu ya ce shi ne wanda zai za a hauda mishi shi wa in kana da bayadu kasiran idan kuma gurin da ya saura mai yawa ne lam ya juz an yadda kula fi masaqatin nahl bi halitta bai shiga cikin shayarwa ta uwayen da binai illa an ya kuna kadar sulusi min aljami sai in ya kasance kamar daidai gwargwadon sulusi ne daga gaba daya fa akalla ko sama da ko kasa da haka yace wa sharkatu fi zar'i ja'izatun tarayya a cikin shibka ta kayan gona halakci wannan zancen garka ake sai kuma magana gona idza kanat zari'a minhu ma ya halitta a ce ku yi tarayya cikin gona ga gona nan gurin ka kawo iri in ka iri mu shibka mai aikin damuna an kare abin da zan mu girba mu raba in kanat zari'a minhuma idan shibkar daga gare su take jami'an su duka war ribhu bainahuma la riba ta zama tsakanin su kanat al adl ahadihima ya kasance gona ta ɗayan sa ce wal amalu ala al akhar aikin ya zama na guda ne shi da gona kai kuma kai zaka noma ka gyara kai komi aw al amalu bainahuma ko kuma ya kasance aikin tsakanin su ne wa akta waqta rayal arad gona sun amshe ta ne haya aiki tsakanin su ne kuma suka amshi gona haya aw kanat bainahuma ko kuma tsakanin su ce gonar amma idza kana da bazar min inda ahadihima amma idan iri ya zama wajen ɗayan su ne wa min inda al-akhar al-ard ɗayan kuma ya zama shike da gona wal amalu alaihi kuma aiki akan shi aw alaihima ko akan su war rubhu bainahuma riba a tsakanin shi lam yajiz bi halitta ba kenan kaga wannan saboda aiki yahi za a kwaruwan wannan ku ko ba a gaya ba ma tsakanin mutum da mutum matukar da hankalin shi bai yarda ba da wannan da wannan an buge shi sosai ya kasance shi ɗayan gona tashi ce kai kuma iri kawai gare ka kuma mai gona shi zai aiki shi zai yi noma kawai kai iri ka ɗoka ka bashi kuma a ƙarshe ku raba abin daidai ko ba a haɗi ba wannan ba wanda zai yarda ya ce walau kanuk tara yal da a ce sun kasance sun amshi haya gona wal bazir min indi wahidin irin a wajen mutum ɗaya yake wa alal akhir al'amr ɗayan kuma aiki ne akan shi jaza ya halitta saboda gona ba ta su bace haya ce suka amshe ta suka yi ka jika goma ya ka jika goma suka amshi haya gona jika ishirin shi kuma ɗayan ya kawo iri shi kuma ɗayan ya kawo ya zo ya yi aiki da wannan kin shi kuma ya yi tsaye da kan aikin wannan kuma iza ta ƙara ba ta zalika idan ƙimar abin kin ya zo ɗaya ƙimar aikin gona dai kun amshe ta haya tare kuka yi to amma kuma abin da ya zamana na aiki shi ya ba da iri kai ka yi aikin gaba ɗaya tun daga harkuwa ƙariya kaga irin aikin mana yanzu ba ya zama da kima su ba za ta zo ɗaya ba shi ya bada irin hatsi tiya bi kawai kai tun daga harkon damuna har ƙarshe ka yi noma ka yi meme ka kalace ka girbu ka zo kuma ku raba tsakiya kaga irin shi da wannan wahalar da kai ba alaƙa su amma in ya zama na wani abu ne wanda kamar wani wani abun nan ne a kwambitar ne wanda shi kan shi irin nashi kan a cika gonar wannan shi ma kuɗi ne mai yawa zaka kashe to wannan asara shi kuɗin shi yana iya kaiwa kusa da kuɗin aikin wannan da zaka yi amma abin da irin shi kamar su hatsi su dawa su wake bayya da kima sosai aikin baya zo ɗaya shi yasa ya ce idan wahala ta kima ta zo kusa ya ce wala yanqudu fi kira'i ardin ghayr ma'amulatin qabla an turwa ya ce ba za a ba da kuɗi hannu ba cikin haya gona wadda ba amintatta ba kahin ta karɓi ruwa wadda ba a san sha'aninta ba a taɓa shibka ta ba a san amsar ruwarta da rashin amsar ruwarta ba da amsar hatsinta ko dawa ba ba za ka ɗauki kuɗin ka kawai ka bada ba sai an bari an shibka an ga yadda yanayin ta ya bada ya ce wa manufta a samaratan fi ru'usi shajari duk wanda ya sayi 'ya'yan itatuwa akan uwar da bine uwar iya itace fa ujiha bi bardin sai aka mata alloba da wannan da jamra au jaradin ko hara ta zo ta cinye au jalidin ko kankara ta sama ta zo au gairi ko ma wani shi misali akwai mun san ya halitta cewa ga uwar da bine nan gurin akan hatsin akan wannan tanina ta riga tanina tun ba a ciro ba mu je mu yi cinikin ta kawai ni girbewa zan yi to mun yi ciniki na baka kuɗin kawai kuma dare yana yi akai wata iska ta zubda ta ko hara ta zo ta lalata in wadda hara ko aka yi mummunar wannan kankara ta zo ta bata da binan ko ta bata hatsin to wannan ya ce idan aka yaka fa in ujiha qadru sulusi idan alloba ta samu gwargwadon sulusin ta kai ɗaya bisa ukun kayan gona duk ta ɓata maka shi fa aksar ko sama da haka to wudi a anil mustari qadr zalika min samani wanda ya saya masayin a rage mishi daidai gwargwadon asaran nan cikin kuɗin kenan gashi abin na saya a wajenka amma ban kai ga girbi kaga asarar da Allah kawo da idanka to kenan kuɗin na rage mana zakai a cikin abin da tunda ya kai ɗaya bisa uku in bai kai ɗaya bisa uku ba kai zaka ɗau asara ga dan ka san dama akwai samu akwai rishi ka san da wannan ka amsa ka saya amma in ya kai sulusi ko sama da haka sai ka waiwaye shi ya rage maka wani abu ya ce wa ma na ƙasa an sulusi abin da ya rage gami da sulusi fa min almubta shi kuma daga wanda ya saya ne asara shi shi ta hau ya ce wala ja'i hata babu alloba fi zar'i cikin kayan gona wala fi mashturiya ko kuma cikin abin da an saye shi ba da an yabi samin ismar bayan ya riga ya bushe na 'ya'yan itatuwa kenan in ya zama kamar hatsi ne ko dawa ce ya riga ya bushe garas sai kala muka zo muka yi lissa'i muka yi ciniki na saida maka shi kawai sai girbiya duk allobar da ta biyo baya baka waiwayo ne ba ko duka aka cinye shi me yasa saboda ya isa girbi kai ne baka girbi abin ka ba har wata asara ta zo haka nan shi ma uwar da binan ya bushe ras kawai sai cira kawai kuma kabbari kai baka girba ba har asara ta zo wannan kai ta shawa ko dukan shi ya lalace ya ce watu da ujaihatul buquli ana rage asara ta kayan mabungura ƙasa wa in kallat komin karancinta kaga wancan an ce ta kai ɗaya bisa sulusi amma maɓungura ƙasa kamar su abin nan su doya su dankale wasu su gwaza wanda a ƙasa suke me yasa saboda ƙasa suke kai ma baka sani ba shi ma bai sani ba ya za a tarda su aka yi ciniki a haka nan ga ta wannan gwaza ta kai ta ƙare ko doyan nan ta ƙare mu yi ciniki kai ka girbe ta kun yi ciniki ana girbewa duka sai aga ashe duk tsutsa ta ci ta sosai to wannan komin kaɗan ƙin asara za a koma ga masayi mai sai da a ce mishi to rage mishi kaga daidai gwargwadon asara da ya rage mishi zakai me yasa dan saboda kai ma lokacin da aka sai da akwai garari abin babu tabbas ba a san baya yake ciki kai wannan nau'in cinikin wakila lawi da wasu suka ce ba za a sauke mishi ba har ita ma illa qadru sulusi sai gwargwadon sulusi yace wa man a'ara samar na halatin duk wanda ya bada aro wanda ya bada diraswa ta wasu uwayen dabinai li rajulin ga wani mutum min janatihi daga cikin garkashi fala ba asa babu lahi an yashtari ha ya saye ta abinda ake ce ma ariya da jam'i ne na al'araya al'araya shine abinda zai kasance kai kana da gonar dabinai ni ina da gonar dabinai to sai zama na kai taka ta kai ta nana ni kuma tawa bata nana ba amma kuma bani da kuɗin saye na wajen naka to sai zama ni a matsayina mai garka mai garkar da bina in ce maka ba ni da Allah cinikin kamar guda kaza bahu kamar kaza ni ma in nawa yayi sai in baka ko kuma in nawa yayi na saida in baka kuɗin to kaga bai halitta ba a yi haka amma sai aka baka dama ka je ka ya baka shi wannan ya maka daraswa to in aka yi wannan ya saya maka fala ba sa in tariya babu lahi ya saye ta duk da shi ya baka bahu biyu babu lahi kuma shi ya saya in saidawa zakai iza azhad bi khalsiya idan ta yi ribabe da kirdadanta tamar matsayin dabino sai ya nuna ya zama dabino sak wanda ana iya cin shi yake iya saida maka ya ciro ka cira abin ka a hannu kuma kirdado ne za a yi saboda wannan kirdado ne za a yi ce kamar ba ni uwaye abin da yasa ake cewa rangwame aka yi ba wai ciro uwayen bai ciro gashi bahun bi ya ɗauka ya baka in wannan ne ai an san kawai bashi ne ramce ne ya baka ba wannan ba uwayen da binan wa zai ce ba ni kama uwayen da binan da sun yi wannan bahu biyu kahin nawa yayi ko kuma in na saida in baka shi bukata ce ta taso mishi kuma nashi bai yi da saba to sai ya zama ka kama mishi ka ce to mu a ganin mu da ni da kai a ganin mu daga nan gurin zuwa can in ka cire shi yayi kamar bahu biyar ko bahu biyun da ka bukata amma da sharaɗin kai wuce ausuki biyar fa in ya wuce ausuki biyar ya zama riba ya zama haramun to hakan kin da zaka mishi alhurma ce shari'a ta muku tunda haramun ne sai da abu abu sa uwar shi bai bushe bai a ciro ba to yanzu da aka yi haka kan mu cakuɗa shi da can na baya kuma na baya da ake cewa sai da uwar itace har uwar ce ka saya wannan kuma shi ɗiyan kawai ya bukata ya cire ɗiyan ya bar maka uwayen wannan kin to wannan ba za a yau bai halitta ba sai shari'a ta yi rangwame akan bai'ul muzabana ne sai aka yi maka rangwame akan in bai kai ya wuce ausu biyar to in ka hakan in kaccira kacciri ba wannan gurin da ya yanka maka kuma he zama na saidawa ne zaka yi to yana iya saye shi wanda ya baka wannan kin amma in ya zama na yayin na ka ciro shi ba wai kuma shi ma ka koma ka saida mishi ba yana busa uwa sai ya zama rubaci yace hudihi zalika inda jaza zai bashi wannan a wajen girbi in kana fiha khamsatu ausukin idan ausuki biyar ne fa akalla ko kasa da haka kai ya wuce ausuki biyar a raya diraswa ba a wuce ausuki biyar ya ce wala juzu shira'u aksar min khamsatu ausukin bai halitta ba sayan sama da ausuki biyar illa bil aini sai da kuɗi hannu wal arbi da haja ko ka ba da maraƙin ka ya baka ausuki biyar ko sama da ausuki biyar ko ka ba da kuɗin ka hannu kuɗi gari ya baka sama da ausuki biyar ya kama na minti nawa ne ake 27 da bakwai da ba fil wasa bar mu ba yawa na gaba sabon babe na gaba al-imam ke cewa babun fil wasaya wal mudabbar wal mukatabi wal mutaqi wa umul walad wal wala baban da ke bayani akan wasiya da mudabbar bawan da kace in na mutu kai ka zama da shine mudabbar anta hurrun an duburu minni wal mukatab da wanda aka dora ma fansa ka azami shi kawo miliyan guda ya zama da wal mutaku da wanda kawai yan tashi kai kaga dama bai baka komai baka yan tashi umul walad da umul walada bai waka wadda ka aihwar ita ce ake cewa umul walada walwala da sha'anin wali ce yace malam rahimahullahu ta'ala wai hiku ala man lahu ma yusi fihi ya cancanta ga duk wanda yake da abin da zai yi wasiya a cikin shi an yi idda wasiyatahu ya tanadu wasiyar shi ya tanadu wasiyar shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi mun gani a sahih bukhari ya ce kuma wala wasiyata liwarisin babu wasiya ga wanda ake gado wanda yake cin gado wasiya abinda ake nihi ya kasance wani mai hali ne ko kuma abinda dai Allah ya kadarta yana da shi a rayuwar shi yana da niyyar cewa in na mutu wancan gidan abawa ne ko in na mutu wancan kazakin abawa ne to yayi wasiyar shi tun da ran shi amma ba a yi mama wanda yake cikin magada ɗanka ko ma'aihinka wanda yana cikin magada kuma ka ce in na mutu wannan kazakin naka ne na baka shi la daga ya mutu dai a maido shi cikin gado babu zancen a ce in ya mutu kuma an yi shi yace wala wasiyati liwarisin hadisi ne sahihi yace wal wasaya kharijatun min as-sulus wasiya tana huta ne daga sulusi ɗaya bisa uku wa yuraddu ma zada alaiha za a mai da duk abin da ya wuce sulusi ɗaya bisa uku in jika gomiya tara yake da zai iya yin wasiya cewa jika talatin a ba wani da wani da wani diye abin da ya ga dama amma kar ta wuce jika talatin kar ta wuce ɗaya bisa ukun abin da ya mallaka duk abin da ya wuce wannan sai dai a amshi sulisin sauran a maida ma magada saboda zai shiga haƙƙin magada ne ya ce wal itiku illa an ji zuhul warasa sai in magada sun halitta wannan kin sun ce babu lahi a inda izinin su ya ce wal itiku bi ainihi shi ma yantarwa da ainin shi mubadda'un alaiha shi ake farawa akan wasiya in ya ce in na mutu a ba ma wani jika kaza a ba wani jika kaza a yanta bawana na to bawan za a fara ‘yantawa saboda shari'a ta fi son neman ‘yanci sama da abawa na kuɗi abawa na kaza ya ce walmu dabaru fi sihati kuma bawan da aka fara bashi tadbiri cikin cikin lahiya mubadda'un alama fil da shi ake farawa da shi ga wanda aka ba ma cikin rishin lahiya min itkin wa gairihi na ‘yantawa da wani shi yana da bayu ya ce ma wancan bawan in na mutu ka zama ɗa yana halin lahiyar shi lau wannan bawan kuma sai a rishin lahiya ta mutuwa aka ce mishi in na mutu ka zama ɗa to da wancan na lahiya ake fara sannan in dukiyar ta ba da dama a zo ga wannan na cikin rishin lahiya na cikin rishin lahiya in dukiyar bata isa ba shi dai a wuce da shi ya zama matsayin bawan shi a saida cikin haja ya ce wa alama farrada fihi mina zakati da duk abin da ya sakaki gare shi na zakka fa ausa bihi yayi wasiya fa inna zalika fi sulusihi wannan duka cikin sulusi ne mubadda'un alal wasaya ana farawa da shi akan wasiya ko zakka a ce ma'aihinku ko wanda kuke cin gado ya yi sakaki zakka ta shekaru aru aru bai biya ba sai da ya kusa mutuwa ce to in na mutu zakka ta shekara 20 ake bi na a dukiya nan duk a hudda ta ana zawwa ana hudda zakka nan da ta kai ɗaya bisa ukun dukiya ya ce to ta yi nan gurin sauran shi can ya sha azabin shi ba san can a ce a hudda a kwashe duka har magada su rasa ta zama ba tashi ba yace fa inna zalika fi sulsihi mubadda'un alal wasaya mudabbaru sihati mubadda'un alaihi mudabbar wanda aka yanta aka ce in na mutu kai ɗa ne a cikin halin lahiya laushi ake farawa akan shi ma wancan wa iza daqa sulusu idan sulusun yayi kaɗan ta hasa ahalul wasaya sai ma'abuta wasiya su sasanci allati la tabdi a tafiya wadda ba a farawa da ita kenan ya kasance ya ce masala ya ce in na mutu cikin dukiya ta abawa na jika goma abawa na jika ɗari abawa na jika tamanin dukkansu da aka haɗa abin da za a ba su sai aka sun yi sulusun dukiye shi sun yi ɗaya bisa ukun dukiye shi to wannan gama su ake yi a tahasa tahasa shine a yi lissahi kowa daidai sulusun za a ɗauko kowa a duba a ga ya cancanta a bashi kai mai jika goma in ta kama jika biyar ya kamata a baka daidai gwargwadon sulusun da muka kwaso shi za a baka kai mai jika ɗari in ya kamata a baka jika hamsin daidai gwargwadon sulusun dai ban mu wuce shi kenan kowa cikinsa ba zai samu yadda yake so ba dai a bashi a cikin su da sun araba shi ne tahasa ya ce wadda babu harawa a cikinta ya ce walin rajulun ruju'u an wasiyyati mutum yana da damar ya yi komowa cikin wasiyya shi min itikin wa gairi na yantawa da wani shi wa tadbir tadbir wanda banda tadbir na yantawa da wani shi nan magana ta tsaya kenan mutum yana da dama bayan ya ce in na mutu wancan bawan na a yanta shi ko in na mutu a ba wani jika kaza a ba wani jika kaza yana da damar da ran nashi ya ce kai na hwasa ma ya goge wannan wasiya ya ce na hwasa na yi ruju'i a kanta ya ce wata dabiri shi kuma tadabiri an ya kula rajulu li abdihi shi ne mutum ya ce ma bawan shi an ta mudabbarun kai na kai bawa ni ɗa ne a bayana au an ta hurrun an duburu minni ko kuma kai ɗa ne in na ba da baya ma'ana in na mutu kai ka zama ɗa ina ta lahira sun mala juzu lahu bai'u da ka gaya mishi haka bai halitta ka saida shi ba wala khidmatu bai halitta ka sa shi hidima ba wala hunti za'u mali yana da dama kuma ya amshe dukiyar shi wannan kaɗai kake da dama amma ya maka hidima ya maka tunda ka ɗora shi kan hanyar yanci ba ka mushi wannan abubuwan ba mai yace malam ya mara matukar bai yi rishin lahiya ba wala huwa dauha in kana ama yana iya takata saduwa da ita in ta kasance baiwa ce mace yace amma wala ya da'ul mutaqatu ila ajalin ba zai yanta ba zai sadu da baiwa shi wadda aka yanta ba zuwa ga wani lokaci ya ce mata zuwa ƙarshen shekara zan ‘yanta kike zama ɗiya to wannan ba zai sadu da ita ba haramun ne saɓanin wancan wanda yi wadda kuma ita wannan ne aka ce mata ya ce mata in na mutu ke ɗiya a ce ya ce wala abi uha ba zai saida ta ba walahu an yastakhdimuha yana da damar ya sa ta hidima ta mishi aiki walahu an yattazi amalaha yana da damar ya amshe dukiyarta malamai karubul ajal matukar ajalin bai kusa ba ya ce ke ya ce nan da shekara guda ana tsora wata guda tsora wata biyu kuma ya ce to ya amshe dukiyarta wannan za a fahimci keta ce za ta zama da diya so yake kwace duk abin hannunta ta zama diya da talauci ba komi a hannunta wannan sai a hana mishi ya ce wa iza mata idan ya mutu fal mudabbaru bi sulisi wanda aka mata dabiri a cikin sulusun dukiye shi za a hudda shi ma wanda ya ce in na mutu kai ɗa ne sai in ya kai sulusun dukiye shi ya ɗauki wannan abin in ba ya ɗauka ba tsaya zai a bawan shi a sa cikin gado ya ce wal mutaku ila ajalin wanda za a yanta zuwa ga ajali min ra'asi mali shi ko akan uwar dukiya kawai ake hudda shi ba sulusi ba in an ce akan sulusi sai in ya wuce sulusi abin nan an hwasa in an ce min ra'asil mali kuma ko zai kwashe dukiyar duka abin nan yin shi ake kenan wanda aka yanta zuwa ga ajali shi kuma ko za a kwashe dukiyar duka magada su rasa wannan shi yanta shi za a yi ya ce wal mukatabu abdun ma baki alaihi shay'un shi wanda aka ɗora mafansa bawa ne matukar an samu ɗan abin da ya yi saura a matsayin bawa yake in dai an samu wanda aka ɗora wansa cewa ka kawo miliyan guda ka zama ɗa to ko ya kawo miliyan guda ba jika biyar jika biyar kin nan da bai ciko ba har yanzu matsayin bawa yake sai ya ciko ta sai ce wal kitaba ja'izatun ɗaura fansa halaka ne alama radiyahul abdu akan abin da bawa ya yarda wa sayyidu da shugaban minal mali na dukiya munajjaman wanda za a ciccira a kakkasa a yi shi fartaran shi wannan watan ya bada jika goma watan gaba jika goma watan gaba jika goma kenan a rarraba shine munajjaman qallatun nujumu aw kasurat wannan abin ga kin tranche in ya yawa ko kuma kada duk wata ka kawo rabin shekara ka ka jika 500 karshen shekara ka ka jika 500 ko kuma duk wata ka ka jika 100 100 daidai yadda suka yi ya ce fa in ajaza idan ya kasa raja a raƙiƙa sai koma matsayin bawan shi in ya kasa kawo wannan kuɗin da aka aza mashi ya ce wahala lahu ma a minhu kuma ya halitta ga shugaban abin da ya amsa ya kaji ka ɗari biyar ya kasa to wannan mai gidan ya ci banza tun da dama ɗaya bawan shi ne da bawan da shi duka dukiya shi ne ya ce wala a zuhu illa sulɗar ba wanda zai sa shi kasawa sai shugaba sai sarki kai da ka ɗora mishi hansa ba kai zaka ce mishi to na ga wannan ɗarmin hansan da na ce ka kama miliyan guda ka zama bawa kawai ya gagare ka kawai ka koma matsayin bawa ka a'a sai an je wajen sarki ya ga mas'alar ya ga cewa eh lalle ya kasa ne dan sai yi wayan ya sa bawan shi wahala yi wahala sai ya kawo mishi wajen jika ɗari tara ya ce to ina ga ka kasa kawai ka koma bawan ka kenan ka ga ya bashi wahala ya nemo mishi kuɗi a banza to amma sai an je wajen hukuma sarki kaɗai ke da iko ya ce mishi to ka kasa koma matsayin bawa ya ce ba a da talawun bayan an ba shi lokaci bayan an yi ta ƙara mushi lokaci shine a talawun mai muktasar yana yawan ambatan shi a talawun shine a zo a ƙara mushi lokaci ba kuma a ƙara mushi ya ce izamta na amina ta'ajizi idan ya kiya gami da kasawa in ya ce a'a ban kasa ba na iya kawai za a bar ni zan yi duk wahalar da zan yi in nemo mushi kuɗin shi in zama ɗan to wannan sai a samu sarki ya ƙara mushi lokaci ya ce to na baka da ganin zuwa lokaci kaza yawwa ina ganin zai tsaya ya samu yana daidai tsaya kullu za ta rahimin fawalu da yamin zata maka ta ba'amu dabar nan yana iya zama daidai gurin kwana nan zan mu takaita abin da muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gama sai rashi mu yi alburda mun yi bayanin cewa zan mu taba alburda tunda ita lokacin ta bai wuce baiti yan kaɗan ba dawa ba ta wuce baiti minti sha biyar ko goma na'am yau hamza Thank you.